بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar alhamis mun shiga daren juma'a wanda shine daren sha hudu ga watan safar shekarar hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan agusta 2025 wannan shine darasi na sittin da bakwai insha Allah cikin jeren darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wanda sheikh salih ibnu ahmad ashami ya tattara khulasar abin da ya kira da suna wato khulasatu sunna daga littattafai guda goma sha hudu wannan karatu muna masa take da taqribu sunna baina yaday al-umma wato kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummarsa Allah ya sa mu dace idan ba manta ba muna tattaunawa a cikin kitabu jam'il qur'ani wa fada'ilu littafin da ke bayani akan tattara alqur'ani da kuma wa fada'ilihi da kuma bayani akan falalolin alkur'ani mai girma za mu tashi a shafi na 207 inda mala yake cewa a babi mai lamba ta sha ɗaya da ya ce babul makki wal madini babun da ke bayani akan yadda ake bambance tsakanin qur'ani da ya sauka gabanin hijira da wanda ya sauka bayan hijira su yake nufi da almakki abin da ya sauka gabanin hijira wato tun daga sanda aka fara wahayi zuwa shekara ta goma sha uku bayan hijiran bayan fara wahayi shi kuma almadini shine daga abin da ya sauka daga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar madina da sunan hijira har zuwa rasuwarsa ko da ko wannan abin ya sauka ne a makka kamar abin da ya sauka lokacin aikin hajjin bakwana kaga bayan hijira ne amma a makka ne da aka sunan shi almadini haka wanda ya sauka a wani wuri daban kamar a tabuka ko a ta'ifa ko wani waje da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi to za a duba idan kafin hijira ne sunan shi almakki idan bayan hijira ne sunan shi almadini yake cewa ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qal ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها الناس فبمكة sayyidina abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa duk abin da ka karanta ka ji an ce ya ayyuhal ladina amun inda ka ji duk inda ka ji Allah ya faɗi ya ku waɗanda kuka yi imani yace to wannan yana cikin abin da aka saukar a Madina a Madina ana mukhatabar mutane da cewa ya ayyuhal ladina amun ya ku wanda kuka yi imani wa ma kana ya ayyuhan nasu idan kuma ka ji ya ayyuhan nas ya ku mutane ibn Mas'ud ya ce fa bi Makka to wannan a Makka ya sauka gabanin hijira wannan hukunci da ibn Mas'ud ya kawo ko wannan ka'ida ka'ida ce wadda za a iya cewa wato laysa ala itlaqiha amma ka'ida ce wadda take take nuna a mafi yawan lokaci a mafi yawan lokaci abinda aka ce ya ayyuhal ladhina amanu to ana nufin za a samu na Madina ne ya ayyuhan nasu za a samu na Makka ne sai dai an samu akasin haka an samu wato kamar a cikin wasu surori ‘yan makka ya ayyuan lazina amun kamar suratul a'raf da suratul yunus an samu kuma surori ‘yan madina da ya ayyuhan nasu kamar ka duba misali a cikin suratul bakara suratul bakara ijma'an sura ce ta madina da suratul nisa'i ijma'an sura ce ta madina amma suratul nisa'i farkonta ma ya ayyuhan nasu ne ya yi nasu tagwarba kuma ladi halakum min nafsin wahida sannan a cikin ciki akwai ya yi nasu kad ja'akum oke cikin bakara kenan ya yi nasu ya yi nasu kad ja'akum go menene subhanallah ya nasu ya yi nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum kaga wannan a cikin suratul baqara haka ya yi nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba shi ma a cikin bakara ne kuma dukkanin su ayoyi ne na madina so da haka laisa ala'i talaqihi amma dai shine mafi yawan lokaci sannan a wa fi riwayatin qala qara'ana al-mufassala hinan wa حججا بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا yace muna kasar makka kafin hijira mun karanta al-mufassal al-mufassal sune gajerun surai surori tun daga suratul qaf har zuwa ƙarshen qur'ani zuwa suratul nasi ana ce musu al-mufassal sannan ana sake raba su kuma a ce akwai akwai tiwal akwai kuma qisar akwai masu tsayi akwai kuma yan gajajjeru yan gajajjerun nan daga suratul duha والضحى والليل إذا سجى زوا كرشن القرآن زوا سورة الناس سنة كسار المفصل أن جججيرون سروري to dukkaninsu ‘yan makka dukkaninsu a cikin juzu amma za ka tara abinda aka saukar a madina ɗan kaɗan ne ina jin in banda lamya kulla zina kafaru min ahlul kitabi ita ce ake ma jayayya akan makka ce ko madina sannan za ka ga galibin surori wanda suke da yawan labarin lahira labarin alkiyama labarin tashin alkiyama labarin siradi gamuwa da Allah mutuwa to galibin su daga surori ne na makka haka wanda suke yawan magana akan kore shirka da tabbatar da tauhidi su kuma surorin madina zaka ga sun fi tsayi dogayen surori waɗannan dogayen surorin bakara ali imrana nisa'i ma'ida dukan su yan madina ne sannan yawan kuma tattaunawa mai tsayi kaman kawo hujjoji masu tsayi kamar da zamu ga cikin bakara da makamantansu saboda ana magana da ahlul kitabi sannan akwai kuma wato hukunce hukunce abin da ya shafi kasuwanci cinikayya aure gado zamantakewa sanya hijabi da sauran duka hukunce hukuncen nan galibin su ga na Madina ne haka shar'anta jihadi ta ayi da kake tana magana kan shar'anta jihadi da zaka tara ayoyi ne ko ne na Madina to malamai dai suna da waɗannan alamomin da suke kawowa wanda wani lokaci alamomin kamar yadda muka ambata game da wannan yayuwa nasu da zina amadu wani lokaci alamomin suna nuna abu mafi rinjaye ne ba dole ya zama dukkanin su keke da keke ba domin ana samun wani dan deviation ɗaya biyu haka so yana da muhimmanci kwarai sanin ayoyin 'yan makka da ayoyin 'yan madina domin idan wajen sanin hukunce-hukunce ko wajen sanin tarjihi ko wajen sanin tarihin da ya fara sauka wannan yana amfani musamman ga masu tafsiri ko masu bincike a cikin ilimin alkur'ani mai girma qala az-zahabi ala shartihima wa sakata anil sakata anil ula wannan riwaya dake cikin musadrak na hakim al-imam az-zahabi yace ala shartihima wato akan sharadin bukhari da muslim amma wancan ta farko ta lamba 455 ta bai magana akan ta wallahu a'lam sai mu tsallaka inda ya ce alfasul sani fasali na biyu a cikin wannan kitabu jam'il qur'ani wa fada'ilihi shine fadlul qur'ani wa fadlu tilawati falalan alqur'ani a matsayin shi na wani kundi da Allah ya saukar da kuma falalar tilawa shi qur'ani ba a cewa qira'a in an ce qira'a to ya zama kaman wani nau'i na salon karatu amma aikin karanta shi ba a ce mai qira'a sai dai a ce mai tilawa domin ma'anar tilawa shine karatu da aiki shi kuma qur'ani littafin karatu ne da aiki ba littafin mujarradin karatu ba wanda qira'a da larabci ga magana nufin kawai karantawa babu batun aiki ko rashin aiki a ciki kama shi tilawa alqur'ani da zara an faɗi lafazin tilawa abinda ake nufi ya wuce kawai karantawa ana nufin a karanta a san ma'ana a yi aiki da shi kuma a karantar da shi in ta kama to wannan babi ko wannan fasali zai mana batu ne akan falalar littafin nan na Allah alkur'ani da kuma falalar karanta shi da aiki shi malam ya fara da cewa babu fadlu tilawatil babun fadlu tilawatil qur'an babun da ke magana akan falalar karanta alkur'ani ana bi musal ash'ari قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما يدكي تكين بخاري ده مسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة مثال mumini wanda ke karanta alqur'ani kuma yake aiki da shi kaman misalin uturujja uturujja shine a Uh, citrus ko kaba wani lemu haka na ‘yan gayu kamar lemun taba ko tanjirin lemu ne mai kyan gani mai ƙanshi mai laushin jiki ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa mafiya daɗi da amfani a duniya da shi ake yin irin wannan jutsin da ake cewa five alive shine ake za ka ga hoton shi a jiki kamar lemu ne amma ba irin wannan lemu namu na irin na Benue da da da Mesu na ɗayan garin Cross River da ake kawo dinnan wanda za ka ga ya bushe ko babu wani ruwan arziki a ciki ga yanan dai kamar yadda muke mu ya Afirka shi ma haka yake to to to lemu ne mai kyau ba na jin ana noma shi a nan kusa galibi kasashen can gabas ne suke noma shi Asiya da Latin America sai dai daga bayan an ta kawo shi kasashe da yake koyina ana adulterating iri a ga abin da za a yi to to yana daga cikin dan itace mai dadi kamar da Annabi ya ce ana rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyibun kanshin shi yana da dadi kuma dandanan shi ma yana da dadi haka kamannin shi haka in ka taba zaka ji laushi wato abu ne mai kyau wannan na nuni zuwa ga wato mutumin da ke kanta alqur'ani kuma yake aiki da shi zai zama mai kyakkyawan zuciya zai zama kuma mai kyakkyawan tunani zai kuma zama kyakkyawan mu'amala ga mutanen da suke mu'amala da shi kamar da wannan ɗaya tacin yake cikin shi daɗi shine kamar zuciya kenan kamannin shi ma abin kyau in ka taɓa ma shine kamar kayan hulɗa da shi kenan zaka ji yana da laushi akwai wasu ƴaƴan itatuwa waɗanda ba su da wannan sauƙin mu'amala misali yanzu gama garin lemu bishiyar shi ma ƙaya gare ta kamar dabino ba a hawa cikin jin daɗi kaman gasu nan dai haka sai an sha wahala watakila sana'a same su sannan kuma ba dole ya zama jikinsu yana da kyau ko yana da ƙanshi irin nasa ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da shi lafazin uturujja haka ake kanta shi uturujja kuma ana cewa uturunja ne kwan a ƙara a ƙara abin nan wato nunun uturunja ana karanta shi haka shi ne kamar da muka ce citrus ko kuma kebab k-a-b-b-a-b wannan lafazin asalin shi ba ma ingilishi ba ne sannan annabi ya ce wa matsalul mu'min misalin mumini kuma allazi la yaqra'u alquran mumini wanda ya shagalta duniya baya karanta alqurani kamar da usaini yake cewa ai ma'ana allazi la yata'allamu alqur'ana wa la ya'rifu bai sani ba kuma bai zuwa ya koya shi da yadda shi musulmi ne kuma yana yin sallarsa amma bayi da wata alaka da alkur'ani bai zuwa bai da malamin da ke koya mushi bai riga ya koya ya balatna ce yana muraja'a ko yana da wurdi bai zuwa sauraron wa'azin qur'ani ko tafsirin sa babu ruwan shi da qur'ani to wannan tunda yana da asulul iman har yanzu akwai alheri tare da shi nabi ya ce kamar salit tamra wanda ya kama da ƙwayar dabino busasshe ina irin dabinon da za ka gani irin da ake siyowa daga daga daga Nijar ko daga nan Jigawa a bushe haka wanda kana ci ma yana kama kama kana cin kashi wani lokaci sai mai tauri fa gashi nan kana da ciwon hakuri wani sai ta maka da ciwon hakuri wasu mai sa mutane suke cin dabino haka irin irin wannan mai wahalar sha'ani ba ba za su samu dabino na kwarai mai laushi su ci ba eh eh to gaji gaji malam tunda su da tawa ne ga da suke wani mutum ya sai sa a ruwa ya laushi kenan to kaji kaji ladan baccin shi haka abu shi to wannan dabinan kaga lari halaha bai da wani kanshi in ka je shawari ba za ji kanshin shi ba wa ta'amuha hulwun amma akwai dadi a baki akwai dadi kuma akwai yana da kuma nutritional values yana da amfani sosai abin da ke cikin shi akwai madda gizaiya madda dawa'iya akwai amfani na magani akwai amfani na abinci da sauransu kaga har yanzu muminin nan yana da amfani ga kansa imaninsa amma kana kusa da shi ba ka ci more komai ba ba zai maka wa'azi ba shi ba zai karanta ka saurara ka ji wa'azi ko wani abu ba wannan shine mataki na biyu kenan wa masalul munafiqi misalin munafiki kuma allazi yaqra'ul qur'ana shi ma yana karanta qur'ani kamar wancan muminin amma zuciyar shi ba ta da kyau saboda haka baya aiki da alqur'ani masalul raihana kamar guna ne shine ar-raihana wato irin wannan ƙwarya wanda ba ba ƙwarya ce ta ƙware ba za ga dan itace ne haka kamar ƙwarya ko kamar kankana amma yana da ƙanshi warihuha tayyibun yana yana da ƙanshin ɗanɗano wa ta'amuha murrun amma idan ka ci zaka ji ɗacin shi yadda kaga kamar ƙwarya haka ko mu- ko ko ko ludayi ko eh, bishiyar ludayi kenan za a ce ko ko yaɗan ludayi to za ka ji shi yana yin ƙanshi kamar yadda wancan na farko yake yin ƙanshi amma kuma ba a ci saboda akwai ɗaci to haka misalin wanda ke karanta alƙur'ani baya aiki da shi za a ji daɗin alƙur'anin a bakin shi ha a mai kyakkyawan zato kamar idan ka ga wannan abu mai ƙanshi daga jin ƙanshin za ka sa abin kirki ne amma da zaran ka ci zaka ji daci to haka mutumin da bai aiki da alqur'ani yana karanta shi to haka yake cikin shi babu alkhairi sai dai zahirin sa Allah ka tsare mu sai na karshe na bayan baya shine wa masalul munafiqi allazi la yaqra'u alqur'ana sai kuma wanda abu biyu hadin mishi gashi dai bai da imani munafiki ne sannan kuma bai karanta alqur'ani ba kamar wancan dan uwan nashi ba wanda shi babu imanin amma yana neman duniya da alqur'ani da shi wannan Qur'anin ma baya karantawa annabi ya ce ka masalil hanzala laysa laharihun wa ta'amuha murrun yace yace kuma kamar kamar alhanzala shi ma nau'i ne na guna kamar kamar abin nan ne kamar madaci wani wani wani wani dan itace ne mai daci wancan arraihana shi yana da fulawa ne sai yake yin kanshin fure dinsa wannan shi kuma ko fulawan alhanzala bai da mafulawan bai da bai da fure wanda zai kanshi saboda haka babu kanshi kuma ɗanɗanan babu daɗi haka da haka wannan shine misalin munafiki wanda ba ruwan shi da alkurani Allah ka tsare wannan hadisi muhimmin hadisi ne game da kwatance akan bambancin mutane ta fuska hudu mai karanta alkurani masu karanta alkurani guda biyu wanda ba sa karantawa guda biyu ɗaya a cikin masu karantawa mumini ɗayan munafiki ɗaya a cikin wanda ba sa karantawa shi ma mumini ɗayan munafiki so da a kowane ɓangare akwai mutumin kirki akwai mutumin banza wannan mutumin kirkin da zai karanta alkur'ani tunda ya da asalin imani to shine mai dabino kenan wanda akwai alkhairi tare da shi amma ba a jin kanshin shi shi kuma wancan da yake da qur'ani yake karantawa kuma yake aiki da shi to shine mafi alkhairi su kuma sauran guda biyu munafikai ne amma za mu ga ɗayan munafikin dan yana da alaka da alkur'ani to matsalar shi bata kai ta wancan ba saboda ana iya ganin alkhairi a zahirinsa saboda sai mutum ya tsaya ya duba me alaka shi da littafin Allah dan yana cikin nau'o'i masu kyau din to sai ya ƙara kaini kuma ya gode wa Allah idan kuma yana cikin ɗayan wani yazu billah to sai marmaza ya tuba ya gyara dan ya tsira Allah ka samu gama lafiya malam ya sake cewa wani abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi ithnataini rajulun ataahu Allahu alqur'ana fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahari wa rajulin ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahari wannan ɗaya ce daga cikin riwaya ta wannan hadisi wanda suke cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada babu hasada illa fi ithnataini sai a cikin abubuwa guda biyu rajulin wani mutum atahu Allahu alqur'ana wanda Allah ya bashi alqur'ani fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahari yana karantawa dare da rana yana aiki da shi yana karantawa sannan wa rajulin da wani mutum wanda atahu Allahu malan Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahari yana ce da dukiyan dare da rana wani hadisin lafazin la hasada la hasada yana da ma'ana akalla guda biyu al'imamu ibn hajjin yake cewa ku dai zama ala haƙiƙati cewa hasada ba ta yiwuwa sai akan waɗannan abubuwan guda biyu sai zama wato istisna'in na illa munqati abinda aka cire na hasada ba daga cikin shi bane sai zama wato ma'anar shi waɗannan abubuwan guda biyu dukiya da mutum yake aikin arziki da ita da ilimi wanda mutum yake karanta yake aiki da su to su ko an yi mutum hasada a kai wanda ya hasada bai laifi ba kuma gani sun cancanta musu hasada haka ibn hajar ya fasara cewa aka ɗauki fasara akan cewa da gaske zahirin hasada ake nufi me hasada shine ka ga wani abin alheri ka yi fatan ina ma da agunka yake ko da na wancan zai lalace to wannan alherin ya kai a ce kai makanka fatan shi ko da wancan zai rasa domin a wurin neman lahira kowa ta kan shi yake ko mun gane a gun neman lahira ba ka fifita wani da samun alkiyama samun tsira akan kanka misali in ga waje a sahun gaba to baka ce wani a bismillah bismillah kika rai a baya wannan rashin sanin ciwon kai kuma gani in akwai waje yi maza ka shiga domin wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu bi misli hadha falyamal al-amilu jibaga sayyidina Umar da da, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha nono saboda albarka da ke cikin bakinsa wani na kusa da sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina shi ya kamata a ba sai mu ga kai wannan ya ansa kafin mu gaskiya ya cuce mu sai mu ya maza ya matsu ya rasulullahi da ka sha banana dan ya samu albarkar bakin to abin lahira baka baka ba wani dama in kai baka da ka samu ba abin da kai ci kuma mu aka sawa mu kai abin duniya ne ba da rai wani ba wani dama amma lahira sai ga mutane ba su samu ba to idan aka ɗauki fassara akan wannan zahirin lafazin sai a fassara ta haka ko kuma a ɗauka cewa a fassara alhasad a nan bi ma'ana algibba kamar yadda ya zo a wasu lafuzza na hadisi da ya ce algibba ita ce ka ga abin alkhairi a gun wani ka yi fatan ina kai ma ina da kai ma ka samu damar yin irin wani alkhairin ba tare da fatan cewa wane ya rasa ba to wannan abin alkhairi ne domin hadisi ya ishara zuwa gare shi ba ɗaya ba biyu ba a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa da mai wadata wanda yake aikin arziki aikin alkhairi don Allah da wani wanda bayi da shi ya ga na wancan yace a ransa ina ma in samu irin dukiyar wane ni ma ne irin alkhairin da yake annabi yace fahuma fil ajri sawa ladan sa daya wanda yake da arziki yake aikin alkhairi da wanda bai da arzikin amma yana ta fatan ina ma ya samu shi ma ya samu irin damar ya aikin alkhairin ba tunanin shi wancan ya rasa ba to annabi ya ce fahuma fil ajri sawa to haka wanda yake ganin wannan aikin banza aikin banzan nan yana burge shi yana ganin ina shi ma ya samu chance ya zama dan banza ko annabi ya ce fahuma fil wuzri sawa irin da ya mata dinnan suke nan suna ganin wata shakiya ta zama yar drama ta samu kuɗi suna fatan su ma da an tambaye su ce ta ma so take ta zama ta zama actress sai so yake zama dan yahu yanzu ne ya fara rashin mutunci ko to irin wannan tunanin to fahuma fil wuzir sawa kuma gani kaga wannan hadisi ya goyi bayan wannan fasara sadaka idan akan abun alkhairi ne sai ai sai a dauko ayan wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun idan ba abun alkhairi bane sai a hana da fadan Allah madaukakin sarki ku fadan hadisi wala tanafasu kar ku dinga gogoriyo akan abin da ba na alkhairi bane saboda haka wannan fassarar ta fi kusa da ma'ana hadisin sai zama itilaƙin hasada majazan ne amma gibda ne musamman saboda ya zo a cikin wasu hadisai to haka babu abin sai zama to istisna'in anan yana nuna ba waɗannan ne kaɗai abin da za a yi wa gibda ba amma babu abin da gibda take da muhimmanci a cikinsu kamar wannan wato sauran ayyukan alkhairi su ma kana iya ganin wani abin alkhairi kai fatan ina kai ma ka samu kaga wani yana da matar shi mutum ya kirki tana mashi biya tana mai da'a ce oh Allah ka sani man sa ha da mala kai Allah san samu ta irin tawani kaga wani ya mutu an mai jana'iza mutane sun taru ko kamar sayyidina Ali yake gizi jana'iza da ya ga mutu Umar ya ce babu wanda ya saura a duniyar nake fata ne irin cikawa shi kamar taka kaga shi ma nan yayi gibda saboda ka duk wani aikin alkhairi ana iya yin gibda a cikin sa sai zama wannan istisna'in yana bayani ne akan abubuwan da suka fi komai cancanta a musu gibda za ka yi ambaci ibada guda biyu ɗaya ibadar jiki shine karatun ƙur'ani da aiki da shi ɗaya kuma ibadar dukiya shine kuɗi da kuma sadaka da su don su wakilci sauran ibadojin wato duk wata ibada ta jiki to wannan ya wakilce ta duk wata ibada ta ainihin wato ta dukiya wancan hauka ce za ka ba da fi ka gani na azumi ka yi fatan ina ma kai ma ka samu damar yin irin wannan azumin Allah ya baka lafiya kai ma kai Allah ya baka dama babu laifi dan ka ga wani wato yana yawan sallar dare kai ma ka yi wannan fatan da burin to haka wancan ma mai aikin alkhairi da kuɗi ko mai aikin alkhairi da ƙarfinsa kamar ka wani wanda yake yin sharan masallaci ka ƙarfin shi ke amfani da shi aiki ne mai tsananin lada kai ma kai fata da burin ina ma ka samu wannan dama kai ma kai Allah sa mun gane ma'ana hadisin so da hadisin ba wai yadda mutane suke fassara shi ne kawai a da da da da molanka ba hadisi ne mai fadin ma'ana misalin nan umar kalli inda ya ce illa fisnataini za mu ga ya zo da lafazin mu'annas wanda kuma a concord na wannan larabcin ya kamata a ce ne illa fisnaini domin hasad namiji ne amma ka ce illa fisnataini to da ka sai malamai suka ce dole a yi takadiri a wannan larabcin ko dai akwai ruwatu da illa fisnaini to ta fi dacewa da ka'idar larabci sai a ce wannan mai fi isnataini to watakila riwayar wani ne wanda larabci bai ishe shi ba sai ya furta shi da haka ko kuma ya takririn shi a matsayin cewa akwai takadiri sai zama illa fisnataini ma'anahu ay la hasada mahmudun fi shay'in illa fi khaslatayn ithnatayn la hasada fi shay'in mahmudin illa fi khaslatayn sai dai a wasu ɗabi'u guda sai a ce ithnatayn sai da mai satirin taukidi ne akan khaslatayn haka malamai suka kawo su ibn hajarin su qurtubi da sauransu to idan aka idan aka faɗi haka lafazin rajulin zaka mun kanta shi da rajulin mai kasara sai zama badali kenan akan khaslataini isnataini sai zama fi rajulin za kuma yi karanta shi a ce rajulun sai zama isti'nafi kamar da suka ruwaito sai zama isti'nafi sabon zance wato an kawo shi na kira dan ya zama umum kowane irin mutum da ya dauki wannan siffa domin waɗannan siffun da za a fita guda biyu jama'a siffofi ne masu muhimmanci ko masu haɗari siffa guda biyu siffar ilimi da aiki da shi alkhairi ne mai yawa siffar arziki da aiki da shi alkhairi ne mai yawa to kuma waɗannan alkhairan masu yawa guda biyu mutum ya same su ya yin aikin alkhairi ba karan bala'i ne da haka za ga su ne suna cikin ‘yan wuta na farko mun karanta a baya malami da bai aiki da iliminsa mai kuɗi da baya aikin alkhairi dukiyarsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya maganganu akai da yawa wanda bai sadaka shine da za a dinga mishi lalas da dukiyarsa ko wanda bai aiki da limusa shine da za a sa hanjin cikinsa ya fito a taron alkiyama yana juyawa kamar siga rawan doki sauran wanda suka yi jahilai ya musu wa'azi su ta kallon suna cewa ba kake su mana wa'azi ba yace na kasance ina muku wa'azi ba na aiki da shi shi yasa yazo a cikin hadisi mawqufi cewa mutane mafiya asara a lahira babu kamar mutum biyu wanda za su ga ga aikinsu na alkhairi amma ba a cikin ma'auninsa ba a ma'aunin wasu su ne mutane guda biyu na ɗaya shine mutumin da ya ƙare rayuwarsa yana wa'azi yana ta karantarwa mutane suna ta ganewa suna ta aiki da karatun shi kuma baya yi amma kullum yana faɗa wa mutane yayi wa'azi yayi huɗuba, yayi raddi yayi sallar gawa an je makabarta yayi wa'azi a wannan wa'azin sai wani ya ji ya ƙaru wani ya ji ya gyara kuskurensa wani ya ji ya tuba shi kuma bai ɗauki wa'azin da yake da muhimmanci ya yi aiki da shi ba. Rana da kiyama zai ga ga waɗannan ayyukan da ya ta yi na wa'azi a cikin kayan wasu mutane yana haske irin na lada shi kuma kayan shi na zunubi yana duhu irin na zunubi. Sai kuma mutumin da ya tara dukiya ya tara dukiya bai aikin arziki da ita ba har ya mutu ya batta ko kuma ya ta ɗaukan 'yan ƙwadago da ma'aikata suna ta aiki a kamfaninsa da wuraren sana'arsa su suna samun wani abu ɗan ƙarami a cikin kuɗin da yake da shi da yawa wanda ake ba su albashi ake biyan su kuɗin leburanci da suka yi sai su je su yi alkhairi su ci da iyalai su taimaki iyalansu su sa sadaka a masallaci shi kuma ya tara da yawa har ya mutu ya bar shi wannan ɗan abin da suka samu sai su tsintsinci lada har ladan su yawa kuma asali kuɗin shi ne ko kuma ya mutu ya bar kuɗin ‘ya'yan shi su kuma su zo su yi wani aikin alkhairi a cikin asusun su ne tun da shi bai yi ba to wannan shi ma zai nadama ranar alkiyama akan akan dukiyarsa wasu sun samu aljanna da ita shi kuma bai samu ba saboda ka abubuwan nan guda biyu falala ne da Allah yake zaɓa mutane ya ba su don kuma Allah ya ba mutum to kuma sai ya dage wajen ya yi aiki da su a abin da ya dace shine ya gode wa Allah kuma gode wa a aikace ake yin ta gode wa Allah game da dukiya shine ka fitar da zakka kai sadaka ka ciyar ka taimaki na ƙasa da kai ka sada zumunta ka taimaki addini illa man qala hakaza wa hakaza kina godewa Allah game da ilimi shine kai taka tsantsan ya zama da cewa da shi kake aiki ilimin farko kai ka fara aiki da shi tukunna sannan in an buƙaci zuwa ga abin da ke tare da kai na ilimi ka karantar sannan kuma kai haƙuri da abin da zai biyo baya na sakamakon karantarwarka abubuwa da dawa za su biyo baya talauci da yunwa da zagi da ƙarya da shari duk suna biyo bayan ga malami ko dai ya zama malami wanda ma ba a san shi ba lantana a zage shi amma talauci ya ishe shi din da kaga malami a zaure yana kanta zaka talaka ne domin zai kare lokacin shi tsakanin littafai da ɗalibai in ka ga malami da arziki to sai dai arzikin yayi misin hanya ya zo gare shi amma daman bai kama layin arziki ba magana ta Allah ko ai ba zai samu lokacin da zai nemi arzikin bane asali dai malanta zai karatun zai cinye lokacin to in ko malami ne irin irin malaman mu ne yanzu wanda ake jin labarin su a nesa ai ta zagin su ai ta musu a shari'a wannan ma ya ishi mutun jarabawa ka je ka gama karatu ka gama bincike ka zo ka fada wani jahili kasbi ko ce ƙarya ne ya yi zagi ya tsero a shari'a a shiga cikin social media a yi ta aibata malamai a yi ta zaginsu a yi musu izgiri iri daban-daban to wannan sai kayi haƙuri sai kayi haƙuri fasda bi ma tu'mar wa arid anil jahil wasbir wa ma sabaruka illa lillah sai kayi haƙuri to wannan abin idan ka kasa yin shi ka ƙi yin aiki da ilimin ko kuma ka ƙi karantarwa ko ka ƙi yin haƙuri to za ka yi asara sai ga jahili sai ka saukin sha'ani haka anan aka faɗi wanda Allah ya bashi alqur'ani shine ya ya iya karanta shi ya haddace shi ko ya haddace wani sashin sa ya san ma'anarsa fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari kar manta mun faɗi cewa ma'anar tilawa shine karatu da aiki yana karantawa dare da rana kuma yana aiki shi wato ba a ce ko mutum makaranta alqur'ani ba kuma mu'amalarsa daban da abin da Qur'ani ya faɗa makarantar alkur'ani kuma baya kula da ibadojin da qur'ani ya ce ayi makarantar alkur'ani baya wa iyayensa biyayya misali ko baya tsaye da sallah ko baya ba da haƙoƙin iyalansa to kaga wannan bai aiki da alkur'ani ko kuma yana kasuwanci yana cin riba yana kasuwanci yana yin algushu ko yana ko yana yana da taurin bashi duk wannan kaga bai aiki da alkur'ani ko ko mace ce ma hadace alkur'ani amma ta kiwa miji biyayya tana ta mishi izgili da galatsi da da habaici da nuna cewa tunda shi jahili ne ma bai taɓa cin musabaka ba ko tana yawo da gele to kaga wannan bata yake da alkurani to wannan tana cikin musiba na ɗaya kenan na biyu sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulin da kuma mutumin da atahu Allahu malan Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiqu ana al-layli wa ana an-nahar yana ta cire dukiyar nan ba dare ba rana yana ta sadaka yana ta kyauta yana ta sada zumunta to wannan shine ya mori dukiya to su biyun nan suna cikin alheri dumudu wanda ya cancanta alherinsa ɗin nan kai musu gibda shine kai fatan ina kai ma ka samu zama duk abin da ke cikin duniya za ga babu wani abu guda ɗaya in ban da waɗannan da ya zo a cikin nasi cewa ka gana wani kai fatan ka samu saboda duniya a gun Allah kamar da annabi ke cewa bata kai muhimmancin fufuken sauro ba kuma ɗabi'ar duk abin da ka gani na wani ka ce shi kake so an hana Allah ya ce wala ta tamanno ma fadallahu bi ba'dakum ala ba'd kar ka dinga ganin abu na duniya irin na wani dabi'ar mutane ne marasa marasa tunani sune yan yalita na misna ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim duk inda suka ga wani abu na duniya kawai so suke su ma sai sun same irin wannan din kuma watakila ba su sani ba kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa wani bai sani ba Allah ya bashi cikin talauci wataƙila inda Allah ya bashi arziki halaka zai kamar da Allah yake cewa wala basallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi walakin yanzilu bi qadarin ma yasha saboda haka abinda ake so mutum yayi kokari ya zama da cewa idan sana kan abinda zai amfane shi kamar da Allah sai yake cewa ihris ala ma yanfa'uka Allah ya sa mu dace to wannan ya ci gaba da cewa wa an abi hurairata wannan hadisin nasir muslim ne قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يتي أحب أذكم إذا رجع إلى آلي أن يجد فيه ثلاثة خليفات عظام سمان النبي صلى الله عليه وسلم يتي أيحب أحدكم يذل أيونك يناسو idza raja ila ahlihi idan ya koma gida bayan ya tafi kasuwa ko wajen aiki ko majalisa ko gona da yamma ko da dare in ya koma gidan shi an yaji da fihi thalatha khalifatin ya samu khalifat guda uku me khalifa khalifat jam'u khalifatun shine wato ita ce raƙuma wadda take da ciki fi ansafi hamliha wato cikinta ya girma tsaka-tsaki an, an, an, ana da tabbacin cewa cikin ya zauna amma bai kai lokacin haihuwa ba to wannan haka je sai da ita za ga darajar raƙumi biyu take shine ma'anarta to mutum ya zo ya ga guda uku izamin kafta kafta simanin ƙosassu raƙuma guda uku ƙosassu kowace kuma a cikin cikinta akwai ɗan raƙumi ba ta haife shi ba ƙulna na'am sabai suka ce ƙwarai ko dukkanin mu za mu yi so wannan fatan ka bar gidanka ka dawo ga kayan arziki haka baja baja qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalifatin idhamin simanin aya uku da zaka karanta a sallarka ta nafila cikin dare ko sallarka a cikin wuni ka karanta aya uku a raka ka sake tashi ka karanta aya uku kamar a ce inna adina kalkausar kenan ko ko idza ja nasrul fata ko wal asr in waɗannan yan surori da kake gani ga jajjuru wanda kowa ya rena su to wannan sura da zaka karanta kwaya aya uku wallahi alherin da zaka samu a wurin Allah ya fa baka raƙuman nan guda uku masu ciki gabda gabda abin da sa aka kusance da raƙumi akwai ɗayan akwai ɗaya riwaya da goda annabi sallallahu alaihi yake cewa ɗayan ku ya tafi kasuwa a bataha can wajen garin Madina ya je ya siyo raƙuma guda biyu kaumawai ne manya-manyan kalaldin raƙuma ya zo ya sai da su a cikin garin madina ya ci riba ya koma ya siyo waye ba zai fata yin wannan kaso ba suka ce kowa zai fata yin wannan kaso annabi ce to ka tashi karanta alqur'ani aya goma ko ka tafi afwan ka tafi inda ake karanta da alqur'ani ka zauna ka saurara ko da aya ɗaya ne yafi maka alheri fiye da wannan kaso ana magana alherin lahira ba jama'a alherin da zaka samu a wurin Allah idan kana waɗannan ayyukan to babu haɗi da wancan alherin shi ma wancan ɗin alheri ne shi za ka kwatance da shi ba wai mummunan abu ba ne amma dai babu haɗi saboda kuma an kwatanta da a zamaninsu abinda suke gani mafi daraja a cikin dukiya babu kamar raƙuma sai ga wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya shitar da mutum ɗaya ta hannunka ya fiye maka alheri fiye da jajayen raƙuman da za a baka su to raƙumi a gunsu kamar yanzu misali a ce ne a baka mota trailer kaga sau ɗaya sai ta kawo maka watakila ta sau ɗaya sai aka maka miliyan biyar yanzu ko trailer aiki ɗaya ta da sau ɗaya ta je Lagos da wai ta kawo maka miliyan biyar baka bane ina masu aikin trailer suke ana babu wato wani kayan neman arziki ne ba irin motocin mana muke hawa bane wanda ya rasa kuɗin sai dai kullun ka sa mai kullun ka yi juye kullun ka canza kaza a kaya ne na arziki wanda ake neman kuɗi da su raƙuma a gun larabawa su ne kayan dukiya su ne kayan sana'a su ne abin hawa su ne kama sayar in kama laka sayar ka samu kuɗi za ka sa su a safara a biya kuɗi a hau a je a dawo za ka aje a gida ka dinga tatsan nono kana sha za ka tara su a garke shine arzikinka da a jahiliya har wuka ake sawa a daftari nama a jikin katarar raƙumi a gasa a ci kuma ya warke nabi ne ya hana sallallahu alaihi wasallam wato kana buƙatar nama kuma ba za ka yanka shi duka ba za ka yi daftarin nama a jikin shi kuma a safa mishi magani kuma ya warke suna yin wannan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma quti min al bahimati wa hiya hayyun wa hiya hayyatun fa huwa maitun abinda aka yanka daga jikin dabba tana da rai to haramun ne amma da sai yanki tozan shi ko su yanki katarar shi su ci sau da aka ake kwatance da raƙumi to halayen sai kwatance da motoci ko da kamfanoni ko da wani abu makamancin haka almuhimmu dai ladan da ke cikin karanta alƙur'ani to babu kwatanci tsakanin shi da alherin da ke cikin wancan domin wancan alherin iya na duniya ne shi kuma ƙur'ani alherin duniya da lahira ne saboda haka jama'a ka yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari ya zama cewa kana da alaƙa mai kyau tsakaninka da alƙur'ani wato alaƙar karantawa da ƙoƙarin haddacewa da ƙoƙarin maimaita haddaka kar ta lalace da kuma ƙoƙarin sanin ma'anarsa da aiki da shi wa an abdullahi ibn amr qala daga sai na abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuqalu li sahibil qur'an za a ce wa ma'abucin alqur'ani ranar alkiyama waye sahibul sahibul qur'an suka ce huwa man yulazimul qur'ana bitilawati wal amal wanda yake lazimtan alqur'ani yana karantawa yana aiki mutum ya ya taso a rayuwarsa ya koyi kata alqur'ani kuma ya iya Allah ya bashi sannan kuma yana karanta shi yana kuma aiki da shi ranar alkiyama idan aka tashi in ya shiga aljanna za a ce masa mala'iku za su ce masa iqra wartaqi ka dinga karantawa kana karantawa lifta na yin sama da kai ita ce ita ce button ɗinka na tafiya warattil kai ta rera shi kama kunta turattilu fi duniya kamar yadda kake rera shi a cikin a duniya fa inna manzilaka lalle masaukinka inda akhiri ayatin ta qara'uha iya inda haddaka ta tsaya iya abin da kai tunawa haddaka to yana naka tsaya in za ka iya tunowa gaba ɗaya tun daga bakar har nasi da sai ka kai hawa na dubu ɗari shida kenan watakila yayin hayon alkurani sai ka ƙure yawo sai ka ƙure har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai sai ka zo ƙasan abin nan al'arshi wanda shine makurar firdausul a'la kenan nan da aka ce warattil kama kunta turattilu fid dunya yana nuna mafarko muhimmancin yawan yin tilawa domin da ita ake rikewa da karantawa dalla-dalla domin shi ne tilawa ba karantawa hazar ɗin nan ba da kuma karanta shi tare da ƙa'idojin tajwidi da waƙafi da sauransu domin shi ne kama kunta turattil wanda Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila saboda haka ba daidai bane mutum ya ta karanta qur'ani haka a ci barkate bai bin ka'ida ya ta karanta shi a guje ko a sallah ko a wajen sallah ba daidai bane faqra'u ma tayassara karanta daidai abin da ya sauka amma karanta shi a bisa yadda aka saukar da shi da ƙa'idojinsa wannan na nuna ha'ila yau falala haddace alkur'ani mai girma domin wanda zai karanta a wajen ba zai karanta ne da mushafi ba sau da jama'a a tashi haikan wajen haddace alkur'ani wanda ya haddace ya tashi haikan wajen gyara haddasa da rikita za mu zo mu ji cewa rike haddan ya fi yin tawara wanda kuma bai iya ba to bai makara ba zai iya tashi ya farawa ya fara har ya mutu be ko ya ga ƙarshen ƙur'ani ko ƙur'ani ya ga ƙarshen shi wani lokaci mun taɓa tafiya wata ƙasa na jin kumurce ne ne na tuna muka je a kai mu wata muka game da wasu mutane haka to a cikin wanda muka game da su shine muka game wanda tije aka ce mana ai ya zo ne ya zo ya shiga makaranta allo da tije da farin gemu yana yana yana koyon karatu a lokacin ya yi shekaru a rayuwarsa kuma ya ɗan yi shekaru a makarantar nan ba zan yi tuna shekarun da aka ce ba amma fa da iya kuji zuwa amma ba aka sai wasu ya tambaye shi to waye shi za kuma gida ya ce ai shi daga nan ko dai sai an mai rawani an ce ya haddace ko kuma daga nan ce to sai dai makabarta ya riga ya gama da taminin kawai cewa ko dai ya iya sannan ya koma garin su in ko bai iya ba babu inda zai je sai ya mutu wato determination din cewa ya amince ya mutu yana koyon alkur'ani domin kuma yanzu Allah Allah muke mu koya kawai mu kuma cewa da sarkoki ko kun gane yanzu abin da mutane suke so kenan wannan da ake cewa intensive ko ina malaman islamiyya da malaman hadda sun gane tsananin kwaɗayin iyaye akan yayin su alkurani suka kiro dabaru dabarun shine sai a ce za a haddace a wata shida za a ce a shekara ɗaya a ta musu biki ana ana ana nuna su iyaye sai su maza su kawo yaya sai a ce bayan shekara wai yaro ya haddace ya iya bai iya ba Allah shi ne mafi sani amma da mun musa da muka sha ka alkurani yaron da ya iya shekara da dole ka taushe shi dole ka ji wannan hasada ce anya kuwa to kai ka kawo kusa shekara goma kana kana biyawa kuma har yanzu ka kamo nan ya kwace ka kamo sai ya kwace sai a ce ga wani yaro ya zo rana rana tsaka ko ya wata shi da ko ya iya qur'ani to ko baka ce hasada ba ne za ka zo na a zuciyarka to ba wannan ne matsalar ba matsalar shi ne daga nan sarrafa da alkurani ko kulwar daga nan kawai kowa suke shiga cikin duniya su shiga cikin makarantun boko su ci gaba da rayuwarsu sai dai tarihi ko a rataye allo ko certificate cewa sun taba hadda to wannan bai da wani amfani wannan Qur'ani idan ka riga kai karanta shi ka iya shi to ba ka da ranar rabuwa da shi har sai kun hada a gaban Allah ya cece ka kana barin shi ko ka koma baya za mu zo mu ji wannan za ka zo ta na kuka ji wani shafi kawai malam ya lalace ya rikice maka kuma gyara ya fi ya fi dan ya hada wahala Qur'ani gara ka sake ma ka dauka ma baka ma iya ba kawai ce wannan sura kawai bari ka sake ta akwai sura da za ka ga ta baka wahala ta baka wahala in ka iya ta to ya za ka bari kuma ta kubuce bayan ka san wahalar da kai ka same ta a ya kamata ka irin surun nan musamman masu wahala irin sautul arab irin ar-rahman da ire su ya za ka da wannan ka bari ta kubuce maka yaushe za ka saki ina fata mun gane wannan wanda wani wallahi akwai wani sai gudu maka ta hada daga irin wannan surun wani kawai zai hakura kawai ba ya ce yauka kawai wannan is not his calling to kuma yanzu tunda abin ya sauki dama ƙarshen duniya annabi ya ce za a waye gari Qur'ani zai sauki har yara su haddace shi da mata da tsofaffi da zawarawa tunda ya sauki sai kai amfani da wannan dama kai kamar ka koya kai ma ko na shekara din Allah ya kyauta a takeice yana mana falalar kuma ci gaba da lazumta karatun alkur'ani da aiki da shi cewa a lahira ga abin da za a ba bawa daga cikin masu wannan falala Allah ka samu cikin su wa ibn mas'ud wa abdullahi ibn mas'ud qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ƙara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wanda ya karanta harafi ɗaya cikin alƙur'ani to yana da lada wal hasanatu bi ashari amsalha sannan sai a ninka mishi ladan akalla so goma sai ce la aqulu alif lam mim harfun in ka karanta alif lam mim to wannan ba harafi ɗaya bane walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfu da haka a cikin alif lam mim kawai mafi karanci shine lada 30 mafi karanci to haka kaga wannan nuna gwadi da ladan da ke cikin karatun alqur'ani saboda haka abin da ya kamata kowanne musulmi ya zama yana da shi ya zama kana da wurdi na karatun alqur'ani shine kullun gari ya waye bayan sallar asubahi ne bayan azhar ne ko bayan sallar isha ne da ya zama cewa yadda ka dauka cewa dole sai ka je majalisa ko kuma dole in baka da data ya kake ji ka ji kanka kamar yana ciwo ka rasa mai aiki a duniyar nan ko dole sai ka dan lalleka Instagram da Facebook na ga mai aiki to ya ka dauka Qur'ani ya fi wannan muhimmanci na san wani malamin mu yayi ritaya yanzu ya mara su Allah ya gafarta mai wanda nayi sha'awar irin dabi'a da yake da ita in dai ya zo office kafin ya fara aiki sai ya karanta Al-Qur'ani Qur'ani shi na akan tebur zai dauka tukunna ya bude ya karanta shafi ɗaya biyu ko kirfe ya adda sanar ya fara aiki dan ya je sallah azhar ya dawo kafin ya koma aiki sai ya sake wannan karatu akalla wannan lokutan guda biyu da suke samun sha office sai ga da safe ya karanta izu daya bayan azhar ya karanta izu daya ba ma da bane amma ya sa wa kanshi wannan wuridin to zaka yi kanka irin wannan wuridin bayan sallah asubahi galibi ya fi falala ya fi lada da ka gama azkar ka zauna ka karanta a ɗakin ka ko a gidanka kakka kakka kuna data sai ka gama wannan in kana da 'ya'ya kamar da shi kamar karatun wato tsangaya a tare duka yi ko ya fito da Qur'anin shi abu falo a karanta ko kuma bayan sallar isha ko duk da san da ya sawaka ko kuma san da kake wata hidima musamman kana da hadda kana tuki ne a mota kana aiki ne a gona kana aiki ne a office kai dan a caba ne kana ana ana zaune ne ana fira a wata majalisa da kuma kuka ta muraja'a Allah ya jika malam zafa mu adam malam zafa yake bada labari da kansa cewa idan san da yake raye idan yana idan yana tafiya tsakanin Kano zuwa Maiduguri ko zuwa Katsina ko zuwa Roje to yana samun kyakkyawar dama ta muraja'a ne yanzu da Kano ka ba Kano ka maka sai Maiduguri sai ka izo 20 in mai tilawa ne kai to haka ko tsatsayi ne yasa ƴan Boko Haram nan me yake ce musu ba Boko Haram ba ɗayan marasa mutuncin nan bandit suka kama ka to sun baka sun baka dama sai ka tilawa sai su sake ka ba sai ga Qur'ani ma yake ce ka kaga je kai ta kuka kai ta tilawa kai ta tilawa abin da ya sauka ko baka haddace baka kai ka kawo ka kai ka kawo in kuma ka samu qur'ani ta karantawa wato din da ka samu wata dama ko a gun yan sanda kake ko a gun yan bandits ko a ina ne karanta qur'ani zaka ga zai cince ka duniya da lahira haka a hanyar tafiye tafiye an shiga mota mai ko ai ta fira ko ai ta bacci ko ai ta dauke dauken hotuna ko an shiga jirgi ko ana jiran jirgi an yi delay wato din da ka samu dama dai dinga karanta alkur'ani ya zama maka wurdi na yau da kullun zaka ga alkhairin shi da fa'idar shi kodayaushe insha Allah mare ya sake cewa an anas ibn malik kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna lillahi ahalina minan nas lalle Allah yana da wasu al ahalin jam'i ne na ahal ala ghairil qiyas da yake yazo majruri ne sai aka ce yazo mansubi sai aka ce ahalina domin ismu inna ne ana kuma cewa ahaluna Allah yana da mutanen gidansa shine ahal family din Allah ko kuma a ce waliyan Allah qalu ya rasulullahi manhum sabai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su wane ne mutanen gidan Allah qala annabi ya ce hum ahlul qur'an sune ma'abota alqur'ani wato mahaddata qur'ani wanda suke karanta shi suke aiki da shi sai ya ce ahlul lahi wa khassatu sune mutanen Allah kuma keɓantattu yanzu ko gwamna ne ko shugaban ƙasa aka ce kuka a cikin mutanen shi ya za ka dinga jin wani daɗi ce ai kai kana cikin mutanen shi wanda suke iya ganin shi ko wanda yake saurara ko wanda baya kin maganar su ai ka samu ɗaukaka ko da akalla dai shekara hudu nan za a yi dai kuna murzawa gwargwadon haji ku tara abin da ku tara kafin a juya akalla kuma kai sa daga nan kafin kwana da talauci da da rainin hankali to ina kuma a ce Allah kana kana cikin mutanen shi kuma kana da dama za ka zama cikin mutanen Allah nan mana wancan in baka yi campaign da sunan shi ba da ba za a yi da kai dan siyasa ko ko kun ba jam'iyyar kuɗi ba ko kun yi da campaign ana nan dai ana lissafa waɗannan yan jam'iyya kaza ne asalin su waɗannan yan jam'iyya kaza ne asalin su amma shi Allah indai ka tsaya kai abin da yake so kawai ka zama cikin mutanen shi ka dauka ma kawai ka zama cikin mutanen shi ga falalanin jama'a ana tare abbatan ta kala kala to Allah ya sa mu gane wa nabi umamata qala qala qala kala ikra'ul qur'ana abu umama yace ku dinga karanta alqur'ani wannan mawqufi ne magana sani wala yaghurrannakum wala yaghurrannakum hadhihi almasahif almu'allaqa kar ku damu da waɗannan qur'anai da aka rarrate fa inna allaha lan yu'adhiba qalban wa alqur'ana Allah ba zai taba azabtar da zuciyar da take dauke da alqur'ani ba wato karka damu da cewa ai qur'anin na nan a cikin littafi a cikin musafi ka damu da abin da ke cikin kirjinka ka ba da muhimmanci akan abin da ke cikin kirjinka wannan yana cikin musnad ad-darimi amma mawqufi ne kamar yadda muka ji ikra qur'ana anan wato ikra'u ma tayassara min qur'an ku karanta abin da ya sawwaka sannan man wa al-qur'an shine wato kalban wa al-qur'an shine zuciyar ta haddace al-qur'ani kuma zuciyar take aiki da al-qur'ani kamar yadda suke cewa faman hafiza hurufahu wa bayya'a hududahu falaysa min ahadi wanda ya haddace qur'ani ya haddace surori da ayoyin amma ya tozartar da hukunce hukuncen baya aiki da shi to wannan falaysa min ahadi ana magana ba abota alqur'ani ba a saka shi wato da kasan mai arziki mai kuɗi wanda baya ai baya yin irin abin da aka san masu arziki suna yi bai da mace talaka ba ka bane baya ci baya sha baya sadaka baya kyauta iyalan shi ba sa samu bai biya musu kuɗin makaranta ko kuɗin asibiti ba abin da ya dame shi shi dai kawai taskace da su wannan wannan ai ba in ana magana masu arziki ba a lissafawa da shi to haka wanda yake ya taskace kuɗaɗen kawai a zuciye shi sai dai muraja'a sai dai musabaka sai dai cika baki da kuri baya aiki baya karanta wato wannan falaisa min ahli bai cikin mabuta alqur'ani ana magana mabuta alqur'ani to kada ya sa baki Allah ka gare mu mala ya sake cewa wani ibn abbas kala ma yamna'u ahadukum idza raja'a min suqihi aw min hajatihi fattaka ala firashihi an yaqra'a thalasa ayati min alquran ibn abbas yace me zai hana ɗaya daga cikin ku in ya dawo daga kasuwarsa ko ya dawo daga wata buƙatarsa ya dawo gidansa ya zauna akan kujerarsa ko yake shingida akan gadansa me zai hana karanta akalla ko da aya uku ka bude alkur'ani ka karanta ko karanta daga haddaka wannan ai ba zai zai da wani wahala gare ka in dai kana so din ka karanta akwai hadisin da ya za mu karanta shi a gaba wanda yake cewa mutumin da ya wayi gari har rana ta fito ta faɗi har dare yayi bai karanta alkur'ani ba akalla aya goma Nabi sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta shi daga cikin gafalanni wato daga cikin wanda bai san abin da ya yi a duniya ba misalin ka shine misalin mutum da ya fita kasuwa sabon gari ɗin nan ko singa a Kano ko kantin kwari ko farm center kana da shago fa da kaya da kuma a ciki amma an ka je kawai sai ka tsaya daga shan shayi sai ka zana ka shiga da fira mai shayin nan inuwa ta kare ku koma gun mai dan wake an jima kadan ku tashi ku sallah azhar a fito a tafi kallon kwallo a dawo a ci gaba da musu har isha ta yi baka bude shagon ka ba kuma ga shagon ga kaya ga kwasomi suna neman ka kaga wannan ai baka sabon da ya kawo ka kaso nan ba wato babu sakare irin ka babu kaddaji labari ya ta dauka to ko asiri aka maka ne da ta maka magani a gun masu rukuya to haka wannan shine karamin kwatance na mutumin da yana musulmi gari zai waye har rana ta yi rana ta fadi dare yayi bai karanta alqur'ani ba bai saurari ta alqur'ani ba babu ruwan shi da alqur'ani wannan annabi yace yana cikin gafalallu Allah ka tsare mu daga gafala za mu saurara nan insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah